بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل السنن المؤكدة من الصلوات أربعة الأولى وهي أوكلها الوتر وهي ركعة واحدة ويدخل وقتها وقتها الاختياري للفراغ من صلاة العشاء الأخيرة ويكون مسبوقا بسبع منفصل عنها بسلام نعم فصل rabewa baina ma maba wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai yi mana bayani dangane da sunnoni waɗanda suke da ƙarfi a cikin addini na musulunci malam ya ce as-sunanul mu'akkadatu min as-salawati arba'atu wato sunnoni waɗanda suke ababen ƙarfafawa sunnoni masu ƙarfi daga cikin salloli idan ka cire salloli na farilla na lokaci biyar to akwai salloli waɗanda suke na sunna wanda yinsu sunna ne to sunnar ma ba mataki ɗaya ba ce akwai sunna wanda take mai ƙarfi akwai sunna wanda take mustahabbiya to sunnoni waɗanda suke ababen ƙarfafawa daga cikin salloli arba'atun guda hudu ne kacal al'ula sunna ta farko wahiya aukaduha ita ce mafi ƙarfi daga cikin waɗannan sunnonin guda hudu alwitiru wutiri wato wutiri ya fi kowace sallah ta sunna ya fi kowace sallah ƙarfi idan ka cire salloli na farilla ɗinnan guda biyar to ba sallar da za ka kawo daga cikin salloli na sunna wanda take da kwai ƙarfin wutiri sai sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce alwitru haqqun ala kulli musulmi faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud wannan kuma yake alaihi salatu wassalam yace inna allaha amaddakum bi salatin فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ألا وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهي ركعة واحدة أتو إذا صلى توتري ركعة guda ɗaya talce ake yi saboda ya tabbata a sunna ta ma'aiki ana yin raka'a guda ɗaya tal a matsayin mutiri ya tabbata ya halitta mutum ya raka a uku a matsayin wutiri ya tabbata ya halitta mutum ya raka a biyar a matsayin wutiri ya tabbata ya halitta mutum ya raka a bakwai a matsayin dukkan su wutiri ya halitta mutum ya raka a tara ya halitta mutum ya raka a sha ɗaya duka wannan ana iya ce da ita salatu wutir saboda dama wutiri shine ya zama mara uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku wannan duka ya halitta wa yadkhulu waqtuha al-ikhtiyari waqtuha al-ikhtiyari wato lokacin ta wanda yake abin zaba lokacin ta wanda yake muhtari lokacin wutiri yana shiga ne bil faraji min salatil isha'i al-akhira da zaran an gama sallar isha'i wanda take ta ƙarshe wa yakunu masbuqan wato wannan wutiri yana kasancewa abin tserewa ne ana tserar da shi bi shafa'in da yin shafa'i ana rigayatar da yin shafa'i raka'a guda biyu kafin shi wannan shafa'i kafin shi wannan wutiri din masbuqan wato yana zamantowa wa yuqaddamu shaf'u qabla al-witri kenan ana gabatar da raka'a biyu ta nafila kafin mutum ya yi wannan wutiri din bi shafa'in da shafa'i wanda mun fasilin ana ha bi salami mun fasilin bi salami wanda yake raba da sallama ana ha daga wannan wutiri din da za yi ya zamanto an yi sallah ta nafila raka'a biyu sannan kuma bayan ta sai a yi wutiri din raka'a ɗaya kamar yadda ya tabbata a sunna ta ma'aiki hadithin na na aisha da hadithin ubay ibn ka'ab wanda dukkaninsu al-imamu abu dawud ya fitar da su a cikin littafinsa a sunan na'am
ويستحب أن يقرأ الركعة الأولى من الشفع بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وفي ركعة الوتر بقل هو الله أحد والم- والمعوذتين نعم ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من الشفع ويستحب أنا سو أن يقرأ المصلي أتوان الذي صلى شفعي دوتري أن يقرأ في الركعة الأولى من الشفع واتو يكرنتا الركعة تفرقو تشفعي بعد الفاتحة بأن يكرنت فاتحة أنا سو يكرنتا بسبح اسم ربك الأعلى يكرنت سورة الأعلى a raka'a ta farko haka ake so idan mutum zai yi shafa'i da wutiri a matsayin raka'a biyu shafa'i wutiri raka'a da to ana so a raka'a ta farko ta shafa'i ya karanta suratul a'la wa fi raka'ati thaniya a raka'a ta biyu kuma ana so a karanta ba'da al-fatihati bayan an karanta fatiha ana so ya karanta kuliya ayyuhal kafiruna da suratul kafirun kuliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun har ya zuwa ƙarshen ta wa fi raka'atil wutri bi qul huwallahu ahadun wal mu'awwidhatayn a cikin raka'o'i guda biyu kuma na wutri raka'a ta ƙarshe ta wutri wanda bawan Allah musulmi zai yi ta ta zamanto ita ce cikin tukon ƙarshen sallah shi ta wannan dare raka'a ɗaya to ana so ya karanta kulhu wallahu ahad da kuma falaki da nasi wannan mustahabi ne saboda ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam yana karanta su a cikin shafa'i da wutiri a raka'a ta farko suratul a'la a raka'a ta biyu ta shafa'i suratul kafirun a raka'a ta ƙarshe ta wutiri suratul ikhlas da kuma falaki da nasi wato wannan haka ya tabbata don haka ana so mutum ya dinga karanta su a ciki a cikin waɗannan rakawoyin guda uku da mutum zai na'am ومن نسي الوتر أو ناب عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعة أو ركعتين فإنه يترك الوتر ويصلي الصبح shikenan wa man nasiyal witra dukkan mutumin da ya manta wutiri ya manta bai yi wutiri ba auna ma'anuhu ko kuma barci ya kwashe shi bai bar wutiri sun masta ya kaza sannan kuma sai ya falka wa kad baqiya miqdaru raka'atin aw raka'ataini alhali haƙiƙa gwargwadon yanda za a samu raka'a guda ɗaya tal ko gwargwadon yanda za a samu raka'o'i guda biyu tal ne suka yi kingi da ɗulu'i shamsi kafin hudawar rana barci ya kwashe shi bayan ya yi sallar isha'i yana zaune a masallaci dama irin waɗanda suke hotiho ne ba su da kowa a gida barci ya kwashe shi a masallaci ba wanda ya buƙace shi ba wanda ya neme shi an san dai kawai daidai inda yake yana dare yana barci da ya kwashe shi a masallaci da aka zo sallar asuba inda yake kwance a gefen masallaci da yake ba a samu ba wani ya daddaba shi ya ce ya tashi ya alwallah ballan tana ce ya sallah shi na aka gama sallah bai tashi ba can da ya tashi ya gari ya batta yi amma gwargwadon yadda za a samu raka'o'i guda biyu ko raka ɗaya kafin as- kafin rana ta fito idan ya alwala zai iya samun raka ɗaya mai kyau kafin rana ta fito ko raka biyu to ya zai fa innahu yatruku witra hakika yana barin wuturi yanzu wuturi lokacin shi a wuce duk yanda yake da kwai karfi a cikin addini na musulunci to yanzu lokacin shi ya fice wa yusalli subha kai tsaye kawai sallar asubahi ne saboda idan ya samu raka'a daya kafin rana ta huto to idan ya haɗo mata da raka'a ɗaya bayan rana ta huto tamkar yayi ta ne a cikin lokacin ta haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin Abu Hurairah man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adla- faqad adraka al-fa- adraka as-subha na'am na'am وإن اتسع الوقت لثلاث ركعات أو أربع فإنه يصلي الوتر ثم الصبح to shikenan wa in ittasa al-waqtu idan lokaci kuma ya yalwata ya zamanto gwalgwadon yanda za a samu raka'a biyu sama da raka'a biyu ne li salati raka'atin gwargwadon yadda za a samu raka'o'i guda uku kafin rana ta hudu yana da yaƙini yanzu idan ya alwala zai iya sallatar sallah ta nafila raka'a uku kafin rana ta hudu yana da wannan yaƙinin au arba'in ko kuma raka'o'i guda hudu zai iya sallatar raka'o'i guda hudu kafin rana ta fito fa innahu yusallil witra to hakika yana sallatar witri idan ya sallaci witri a matsayin raka'a guda ɗaya tal summa subha sannan kuma sai ya sallaci sallar asubahi wato haka dai yanzu idan ya zama to an samu dukkan lokaci hukuncin lokaci da ya tashi a makare idan ya ce zai yi shafa'i da wutiri to rana za ta fito idan rana ta fito kuma lokacin asubahi ya fita zai yi asubahi ne a wajen lokacinta to yanzu ana gabatar da sallar da take da lokaci ta farilla akan sallah wanda take sunna wanda lokacin ta dama ya fice shine wutiri mun gane da kyau to yanzu a wannan lokacin in raka uku ce za a samu to wutiri shi raka ɗaya ne dama idan ya raka ɗaya yanzu muna da kai rakawoyi guda biyu shi kenan sai ya sallaci sallar asubahi kadai saboda raka a talfajir su ana iya rama su ko da bayan rana ta hutu mun gane da kyau yanzu su ba a batun su saboda su ko bayan rana ta hutu ana iya rama su na'am وإن اتسع لخمس ركعات صلى الشفعة والوتر والصبح وترك الفجر to wa in ittasa idan ya zamanto kuma lokacin ya yalwatu yana da kwai faɗi li khamsi raka'atin gwalgwadon yadda zai samu raka'o'i guda biyar ne kafin rana ta fito da ya tashi ba irin makara ba ce ta can wanda za a ce gari ya batta ya kowa yana kallon kowa shi dai bayan an gama sallar asubahi ya tashi amma kuma dai an ɗan jima da yi ba jimawa an ɗan jima da yi gwargwadon yadda za a samu raka'o'i biyar bayan ya yi alwala kafin rana ta fito yanzu a wannan lokacin sallar shafa'a sai ya sallaci shafa'iyar raka'o'i guda biyu wal witira ya sallaci witiri raka'a daya mun samu raka'o'i guda uku wa subaha sai ya sallaci sallar asubahi raka'o'i guda biyu sun zama to raka'o'i biyar kenan to haka zai sai ya sallaci shafa'i da witiri yayi su a nitse kada yayi fata fata yayi su a nitse haka nan kuma sai ya sallar asubahi raka'a biyu yayi ta a nitse wa taraka al-fajra yanzu sai ya bar raka'atul fajri saboda raka'atul fajr ana iya rama ta koda bayan rana ta fito kamar yadda muka faɗa a ɗansu na'am wa in اتسع لسبع ركعات صلى الشفعة والوتر والفجر والصبح wa in ittasa idan ya zamanto kuma lokaci ya yalwata za a iya samun sama da raka'a biyar li sab'i raka'atin gwargwadon yanda za a samu raka'o'i guda bakwai kafin rana ta fito ya tashi ya ji an gama sallah a ko'ina din kurkusa da shi akwai masallacin da karfe biyar daidai ake tada ya kama akwai masallacin da karfe biyar da minti biyar ake tada ya kama a kowane karfe biyar da minti goma a kowane da minti sha biyar to da ya tashi karfe biyar da rabi daidai kayan dai koda da minti sha biyar ake tada ya kama minti sha biyar an gama sallah to yanzu a wannan lokaci yanzu ya san sallar asuba ta kubce mishi a ko'ina ba zai samu sallar asuba ba amma dai yana da yakinin kafin rana ta fito zai iya samun raka'o'i guda bakwai yanzu idan ya alwala ya ɗauki minti goma ma ya shiga ban ɗaki ya tsuguna ya alwala ƙarfe biyar da arba'in idan ya ce zai yi sallah raka'a bakwai cikin minti ashirin zai iya yin raka'a bakwai din nan muƙaddara ita kuma rana tana fitowa ƙarfe shida kenan za a samu minti ashirin kafin rana ma ta fito a wannan lokaci yawwa mun gane da kyau yanzu a wannan lokacin sallar shafa'a sai ya sallaci shafa'i raka'a biyu wal witira ya sallaci wutiri raka'a ɗaya wal fajira ya sallaci raka'atul fajiri raka'o'i guda biyu idan muka hada su guda biyar wasu baha kuma sai ya rufe da sallar asubahi sai ya zamanto kowace yayi ta hankalin shi a kwance kada yayi fata-fata a yayi a hankalin shi a nitse lokacin zai ba shi damar yayi kowanne a nitse a hankali ba tare da yayi gaugawa ciki ba na'am الثانية صلاة العيدين وهي سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة مستحبة في حق العبد والمسافر والمرأة
الثانية sunna ta biyu daga cikin sunnoni waɗanda suke ababen ƙarfafawa a cikin addini na musulunci daga cikin salloli salatul idain sallar idi guda biyu sallar idi ta azumi da sallar idi ta babbar sallah ta layya wahiya sunnatun mu'akkadatun wato sallar idi da ta azumi da ta layya sunna ce wanda take abal karfafawa a haƙƙin dukkan fi haƙƙi man talzamu hul jumu'atu a cikin haƙƙin dukkan mutumin da sallar juma'a ta kama shi dukkan wanda ya zamanto sallar juma'a ta zamanto wajibi a kan shi ya tafi shine ɗa musulmi namiji baligi mazaunin gida ko to wannan duk mutumin da ya zamanto ya cika waɗannan sharuɗa musulmi ne shi ɗa ne ba bawa ba ne namiji ne ba mace ce ba ce baligi ne ba yaro ba ne ƙarami mazauni ne a gida ba ɗan bulaguro ba ne to suna ce wanda take mai ƙarfi a haƙƙinsa suna ce wanda take ainiya a haƙƙinsa ya tafi sallar idi ta azumi hakanan suna ce mai ƙarfi a haƙƙinsa ya tafi sallar idi ta layya mustahabbatun fi haƙƙi al'abdi wal musafiri wal mar'a mustahabbatun amma kuma sallar idi guda biyu mustahabbi ce fi haƙƙi al'abdi a haƙƙin bawa wal musafiri da ɗan bulaguro wal mar'ati da mace wato ma'ana wahiyar mustahabbatun fi haƙƙi mallata da zama hul juma'atu mustahabbi ce a haƙƙin wanda sallar juma'a ba ta kama shi amma yana ga za mu ga cikin mutanen da muka zano mu zano ba agaji a ciki to shi agaji mana agaji sallar juma'a mustahabi ce a haƙin ko wajibi ce eh wajibi ce iki da akwai wanda suke tsa yuma za su da yi magana kan wacce ne ya suna da ko wata wanda ya bangaren jira da sun karanta a gama sallar idi ba su sai suka yi sallah na shi ne sa muka ce agaji banda to su agaji a wani bangaren su ci malam ahmad na'am na'am sai mu ci gaba wasu fatuwa وصفتها ركعتان بغير أذان ولا إقامة يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام shi kenan wasifatuha siffar yadda ake yin sallar idi ta azumi ko ta layya dukkaninsu dai siffarsu guda ɗaya ce da sallar idi ta azumi da sallar idi ta layya wajen yadda ake yin sallar dukkaninsu siffar ɗaya ce raka'ata ne raka'o'i guda biyu ne ake yin su bi ghairi adhanin ba tare da an yi kiran sallah ba kafin a shiga wannan sallah ɗin da aka je filin idi ba wani ladan da za a ce ya tashi ya kwada kiran sallah a filin idi ba a yin kiran sallah wala iqamatin haka nan kuma ba tare da an tada iqama ba idan limami ya zo shi ladan ba zai ce bai tada iqama yana tada iqama to za a tada shi daga aiki za a ce ladan ya ya kunci ba tare da kuma an ce as-salatu jami'atun ba saboda waɗannan dukkaninsu ba su tabbata ba a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun gane da kyau yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihrami sitta takbiratin yukabbiru sitta takbiratin wato yana yin kabarbari guda shida fil ula a cikin raka'a ta farko ba'da takbiratil ihram bayan yayi kabbara ta harama bayan an yi kabbara ta harama ta shiga sallah to za a yi kabbara guda shida Allahu akbar idan ma mu suka ce Allahu akbar Allah sai limami ya ce Allahu akbar ba wani zikiri da ake yi tsakankanin kabbara ta farko zuwa ta biyu ko tsakankanin kabbara ta biyu zuwa ta uku ko tsakankanin kabbara ta uku zuwa ta hudu ko tsakankanin ta hudu zuwa ta biyar har zuwa ƙarshen su iya ana yin su ne mutawaliyan a jere ake yin su ba wani ambatan Allah subhanahu wata'ala da za a yi tsakankanin su ba wani abu wanda ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ko sahabbai wanda ake yi bayan waɗannan takbirat bayan an yi takabbara ta daya zuwa yar uwarta wa fi thaniyati a cikin raka'a ta biyu kwa ana yin khamsa takbiratin kafarkwari guda biyar ake yi ba da takbiratul qiyami bayan kabbara tsayuwa wato kenan idan hal kabbara ta tsayuwa zai zamanto yawwara zai zamanto kabarbari shida ne za a yi a raka ta farko kabarbari bakwai halkabbara ta harama a raka ta biyu kabarbari shida halkabbara ta megewa mun gane da kyau to wannan shine abin da malikiya ta tabbatar kenan na'am ولا يستحب رفع اليدين في شيء من التكبير سوى تكبيرة الإحرام
wala yustahabbu raf'ul yadayn ba a mustahabbanta ba daga hannaye guda biyu fi shay'in min takbiri a cikin wani abu daga cikin waɗannan kabarbari na sallah din nan da mutum zai yi kabarbarin nan kusan guda goma sha uku da za a yi to ba mustahabbanta daga hannu ba a cikin wata kabbara daga cikin kabarbarin da mai sallar idi zai yi siwa takbiratul ihram in banda kabbaral harama a kabbar harama idan mutum ya ce Allahu Akbar to bayan ya ɗora hannunsa a kirji a wannan lokacin yana da kwai damar imma ya zamanto duk lokacin da za a ce Allahu Akbar ya ce Allahu Akbar ba tare da ya daga hannunsa ba imma ya zamanto din kabbara zai iya daga hannu saboda akwai malaman da suke ganin din kabbara babu laifi mutum ya daga hannu akwai waɗanda suke ganin cewa ya halitta wato mutum ya yi iktifa'i da daga hannu na farko kawai sauran kabarbarin da zai zai ta faɗa ne da bakansa Allahu akbar ba tare da ya daga hannaye ba na'am wa in nasiya takbira raja'a ilayhi ma lam yada'a yadayhi ala rukbatayhi wa sajada ba'da salami wa in nasiya takbir wato idan mai sallar idi ya manta waɗannan kabarbarin ya manta kabarbari saboda sallah ce wanda take ba irin ta yau da gobe ba sallah ce wanda ta sha bambam da irin sallah ta yau da gobe to sai ya manta waɗannan kabarbarin kawai liman da ya zo ce Allahu akbar da ya kabara ɗaya kawai sai alhamdulillahi rabbil alamin can sai ya zo bayan ya zo shi inna hadha la fi sufi ula sufi ibrahim wa musa sai tuna ashe kabarar a sallar idi ce aiki kuma kabara ɗaya akai kuma a wannan lokacin wanda za su tunatar da shi ɗin mamun da suke bashi su ba sai Allah ta'ala ya cire musu wannan tunanin kawai da aka yi kabbara aka shiga sallah kawai sai aka yi gani mafi zuwa aka ce amin aka cika guri to yanzu daga ƙarshe kabbara shine raja ilayhi sai ya dawo zuwa ga waɗannan kabarbarin da ya manta bai yi su ba malam ya ya yadaihi matukar bai dora hannayensa guda biyu ba ala rukubataihi akan gwiwoyinsa wato matukar bai tafi ba ya tafi yayin sujada ya yi ruku'u amma idan yayi ruku'u ha shikenan zuciya zai kawo eh in dai yayi ruku'u sai bayan yayi ruku'u ne ya tana ashe mu a cikin tsayuwa ta farko din nan a raka'a ta farko kabbara ɗaya aka yi baya ba kabarbari guda shida to yanzu ba zai ce ba in ya dago daga ruku'u kafin a tafi sujada a ramu guda shiddan nan ba za a yi ba wasajada ba da salami sai ya yi sujada ba sujada bayan sallama da yanzu kawai gane da kyau na'am wa yustahabu al-jaharu bit-takbiri wa tatayyubu wa tazayyun bi thiyabi al-jadidati liman yaqdiru 'alayha wa ruju'u min tariqin ghayri allati ja'a minha
shikenan wa yustahabu al-jaharu bit-takbir wato ana son bayyanawa da kabarbari ana so a ranar idi a dinga kabarbari a cika tituna da lunguna da ungoyi da kabarbari duk namiji idan ya fito daga gidansa zai tafi filin idi ya ta cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko a ta jam'i bayan tahlil wa tahmid الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ko wannan kowacar kowace idan mutum ya ya halitta kamar yadda wata za mu ga cewa abdullahi dan masud ga yanda yake kalasa ga yanda wancan sahabi yake yi da haka ba wata guda ɗaya wanda aka rawaito daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam iya abin da aka sani shine kabarbari kawai ake ta kuma Allah ta'ala ce wa kabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun din kabarbarin da mutum yayi Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada kai na'am wa sannan kuma haka nan wato ana son shafa turare idan mutum zai tafi filin idi idan yana da turare mai kanshi to kada ya ce sai zai tafi hira wajen abokanan shi zai shafa shi ya shafa shi ya tafi idi su haɗu da jama'a yana kanshi wannan haka ake so ko da mala agaji ne wata zayyunu bi thiyabir jadidati liman ya qadiru alaiha sannan kuma ana son yin ado da tufafi wanda yake sabo ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mishi wanda yake da iko akan siyan sabon tufafi to wannan mustahabbi ne ya saka tufafi sabo in zai tafi idi haka ake so idan ka tafi idi ka yi shiga wanda daga an ganka an san cewa lalle kana ɗaya daga cikin waɗanda suka nuna farin ciki da wannan rana mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tattara bayinsa a guri ɗaya 'yan gari ɗaya ko kuma a waɗansu gurare tsiraru 'yan gari ɗaya wanda da 'yan unguwa-unguwa ne suke haɗuwa a waɗansu masallatai to yanzu ya haɗa 'yan unguwoyi da dama kun haɗe da su wataƙila akwai wanda tun da aka yi sallar azumi ku sake haɗuwa da shi ba sai a sallar layya akwai wanda kuma daga sallar layya ba za ku sake haɗuwa da shi ba sai kuma a sallar azumi ta ba wani dama kawai sanawiyan ne a shekara sau biyu ne kuke haɗuwa da shi a sallar idi babba da idi karama mun gane da kyau to haka ake so mutum ya saka tufafi wanda yake mai kyau in Allah ta'ala hore mishi amma in ya zamanto Allah ta'ala bai baiwa mutum damar ya yi ɗinki ba ya yi ɗinki sabo ba to sai ya diba cikin kayan shi ya diba wani ya sha wanki ya sha guga ya raka kirkiri ya tafi da shi ko da dai ba samun bane dai amma dai ya sha wanki ya dannu kuma da kyau na'am wa ruju'u min tariqin ghairi allati ja'a minha sannan kuma ana so idan mutum zai dawo daga filin idi bayan ya je shi ya sallar idi ana so ya dawo daga wata hanya ba hanyar da ya tafi idan daga gare ta ba idan ya zamanto gidan shi irin gida ne wanda yake da kwai titi guda biyu wancan titin akwai titi wanda yake bangaren damar gidan shi akwai titin da yake bangaren hagun din gidan shi in zai tafi in ta hanyar dama ya bi da zai tafi ya tafi titi na bangaren damar gidan shi to in zai dawo ana so ya bi wata hanyar ta titin hagu dan ya zamanto an samu kasratu shuhudi lahu ya samu waɗanda za su zamanto za su mai shaida akan cewa shi mutane mutumin kirki ne suna da yawa mun gane da kyau wato hikimar da ta sa malamai suka ce hikimar da ta sa ma'aiki alayhi salatu wassalam idan ya tafi idi inda ya dawo yake saba hanya shine saboda dungurin da ka taka ka huce ta kanshi wajen aiki na alheri to zai maka shaida a gobe kiyama cewa lallai kai din mutumin kirki ne to idan za ka tafi titin da ka bi unguwar da ka bi ranar tashi alkiyama in ana neman wanda za su maka shaida akan kai mutumin kirki ne za ta zo ta ce ni tabbas ne ranar idi ta kai ta guri na biyo huci ita ma wacar wanda ka dawo ta ce ni ma hakanan ta guri na ya dawo ni kuma mun gane da kyau sannan kuma bayan haka na wajen abin da ya shafi almuwasat taimaka wa yan uwa titin nan da za ka wuce akwai miskinai da yan uwa wanda kuka haɗu da su kowa gaisa wanda kuma in za ka dawo ta wancan ba su ba za ka sake haɗuwa da su za ku haɗu da waɗansu ‘yan uwan ne na wancan unguwar a abokina an yi sallah lafiya ka gani shekara ta ke wani gona da in biyo wani gurin kusan shekara guda da sauransu mun gane da kyau to wannan shi ne yasa ake son haka na kamar da hadisin jabir ɗan abdullahi na cikin sayar bukhari ya tabbatar na
والفطر قبل الرواح إلى المصلى في عيد الفطر وتأخيره في عيد النحر والفطر sannan kuma wa yustahabbu al-fitr ana so mutum ya ci abinci ya ɗan saka wani abu a bakinsa na kumullo ƙablar rawahi ilal musalla kafin ya tafi filin idi fi idil fitri amma a idi na ƙaramar sallah ranar idi na azumi ana so kafin mutum ya tafi idi ya ɗan samu wani abu ya ɗan saka a bakin shi in ma waina ce in ma tuwo ne na hatsi in ma shinkafa ce in ma maka ce dai in ma mata ya tsara abin da ya sauka ko kunu ka samu ka samu dai ka sha saboda ya zamanto ka bambance tsakankanin ranar nan ta yau da ranar jiya saboda jiyawar haka kana cikin azumi ba ka da damar da za ka sa wani abu a bakinka yanzu kuma Allah ya halatta maka ka saka a bakinka to da haka ake so mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha kafin ya tafi filin idi a ranar idi wanda yake na azumi mun gane da kyau wa ta'khiruhu fi idin nahar sannan kuma wa yustahabbu ta'khiruhu ana so a jinkirta yin buɗi cin abinci ana so a jinkirta cin abinci fi idin nahari a idi wanda yake na layya shi kuma sai bayan an dawo saboda ana so ya zamanto ranar layya idan mutum ya azumi na arafa wanda azumin nan ana kan karewa mutum zunubi na shekara biyu kuma ranar sallah karama ana so ya yi al'imsak ya kame bakinsa kada ya ci komi ya tafi filin idi ya je shi ya dawo idan da dama ma ya zamanto farkon abin da zai saka a bakinsa in Allah ya sa ya yi lai ya zamanto wani kaso ne na wannan layyar tashi mun gane da kyau wannan mustahabbi na والتكبير فيه عقب خمس عشرة فريضة أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح اليوم الرابع منه na'am والتكبير fihi sannan kuma ana son yin kabarbari a idi na layya ana so a dinga yin kabarbari a kiba khamsa ashrata fariyatan a bayan sallah ta farilla guda goma sha biyar a bayan sallah ta farilla ta kwana uku kenan awwaluha wato sallah ta farilla ta farko wanda za a fara yin waɗannan kabarbarin a cikinta zuhuru yawmin nahar ita ce a zuhur ta ranar goma ga watan zulhijja ranar goma ga watan zulhijja bayan an je an dawo daga idi an yanke yanke an yi hede hede an fara cin nama da sauransu to idan aka yi kiran sallan azhur ana zawa idan aka yi sallan azhur to ana so tun daga wannan lokacin a fara kabarbari mun gane da kyau wa akhiruha ƙarshen ranar da mutum zai daina yin ko ƙarshen sallar da mutum zai daina yin wannan kabarbari a bayansu ita ce subuhul yawmin rabi'i minhu asuba ta rana ta hudu daga ranar goma ga watan zulhijja sha hudu ga watan zulhijja to idan aka yi sallar asuba idan aka yi waɗannan takbirat dinnan shikenan kuma sai Allah ya nuna mana bada dare lafiya na'am
وسبد التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وصفة التكبير صفر يند أكيين كبرا شيني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد to wannan shine siffalin da ake yin kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wato haka zai Allah subhanahu wata'ala shine mafi girma akan dukkan wani mai girma Allah subhanahu wata'ala shine mafi girma akan dukkan wani mai girma ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah Allah ta'ala shi ne mafi girma akan dukkan wani mai girma Allah ta'ala shi ne mafi girma akan kowa da komai yabo kuma ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala yawa ina ga sai mu kwana akan nan ko abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik